بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake kawo mu wannan rana ta litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba na sati-sati na wannan littafin mai girma hisul muslim a nan tilakokko birni yau muna sha bakwai ne sha biyar ga watan jimadar ula sha bakwai ne 17 ga watan jimadar ula hijira ta manzan tsira sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda ya shi daidai da 13 ga watan 1 2020 muna cikin babin da yake magana akan ko kuma zikiri na sahe da yamma mun tsaya a zikiri na shidda wanda mala ya kawo قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك مالت أربع مرات kenan addu'a ta Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamlata arshika wa malaikatik wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk sai mutum ya karanta ta su hudu arba marat hadisi ne na Anas bin Malik sahabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ya kawo wannan addu'ar sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa anna man qalaha hina yusbihu aw yumsi arba marratin duk wanda ya hudu wanda addar asahe ko da marece inda ya hudu ta so hudu sai annabi yake cewa ataqahu Allahu minan nar Allah zai yantar da shi daga wuta kenan fadala ce ta ita wannan addar kenan ya dace saboda mutum ya samu wannan gara basa na kasancewar kenan ya kasance cikin 'yan aljanna domin shi na 'yanta mutum ko da misali ma a ce cikin 'yan wuta yake allah kiyaye to allah sai ya sa dalilin wannan addar allah zai iya ceton shi sahi da maraice so hudu sai malam kuma ya kawo addu'a ta bakwai yana duk wani addu'o'i na sahi da yamma اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر وإذا أمسى قال yana idan da sahi ne mutum haka zai ce Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa laka shukr inda sahi ne kenan sai ya ce asbaha in ko da yamma ne wa iza amsa in da marece ne kala sai ce Allahumma ma amsa bi min ni'mati kenan zuwa karshen shi kuma babu bambanci kenan sahe marece hadisi na Abdullah bin Gannam radiyallahu ta'ala a shi ma fadala wannan addar sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa man qalaha faqad adda shukra yawmihi duk wanda ya faɗi wannan kamar a yau ya yi godiya misali ce yau litinin mutum ya karanta ta cin zikirruka da ya na sahi da marace to ya ma Allah godiya ta litinin da sai dai ta gobe wa man qala ha mislu zalika hina yumsi in kuma da marace ne mutum ya wada haka fa kada adda shukura lailatihi to kuma mutum ya ba da godiya ta dare kenan kamar ka gode ma Allah sahi da marace to ga abu ne mai muhimmanci ita kuma godiya takan zama tuma wajibi a wani lokaci malam sai yake cewa lakal hamdu wa lakal shukr ay lakal hamdu bi lisani ala ma utit wa lakal shukri bi jawarihi ala ma aulait kana mutum zai godiya da halshe kuma za ka yi godiya da gaban jiki duka suna ɗaukan godiya lokacin da Allah subhanahu wataala ya arzu kawai a ce ma kana raye wannan kadai wata nima ce wanda ya kamata a ce mutum ya gode ma ubangiji yau an waye gari litinin da lanka da lahiyarka to sauran nimomi kuma ba ta yanki diddige su ba saboda ba su iya lissafuwa to da mutum wannan nimomin da Allah ya mashi masu yawa in ga karanta wannan addu'a kayi godiya idan da sai ka karanta ta zikiri na sahi in ga karanta da zikiri na yamma ka yi godiya ka gode ma Allah da dare har ya zuwa kuma gobe safiya ta yi bala ce wa inna ma jama'a bain alhamdu wa shukr ana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addar ya gama tsakanin godiya da kuma shukr alhamd ma'ana yabo da kuma godiya yace li anna alhamda ra'sul lishukri babban godiya shine gode ma Allah alhamd yabo ga Allah madaukakin sarki shi kuma godiya sababi ne na ƙari kamar da Allah ya ce in shakartum la azidannakum in dai bawa yana godiya wata nima da Allah ya mishi to sababi ne na Allah ya ƙara mishi sai Allah ya ƙara lullunka mishi irin abin da ya bashi wa shukru ni'am wajib mala yace gode ma nima Allah da ya ma bawa kuma wannan wajibi ne dalilin faɗa Allah madaukakin sarki washkuruli wala takfurun Allah ya ku gode mini kada ku mini butulci ku kafirce mini godiya ga neman Allah wannan wajibi ne ya zama dole to kenan wannan addu'ar muhimmancin ta idan ka karanta da sahi kai godiya ta sahiya in ka karanta da marace kai godiya na dare kaga kenan mutum bai baka sala ba wajen karanta ta zikiri na takwas kenan yamma da sahi اللهم عافيني في بدني اللهم عافيني في سمعي اللهم عافيني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ثلاث مرات وأنكم متنزي سؤال malam sai yake cewa faɗa Allah faɗar manzo sallallahu alaihi wasallama da yace Allahumma afini fi badani nan kawo mutum yana roƙon Allah ya sa mushi lahiya mana duk wasu cututtuka Allah ya hudda maka shi ya hudda ya kore maka ka zaman to mutum lahiyayye da wannan kuma dan wannan ma kadai mutum kenan sai ya dukufa wajen karanta ita wannan adda kenan cikin fadalarsa dan mutum ya kasance mai lahiya ba mara lahiya shine mana Allahumma afini fi badani ga kuma sam'i ji ga kuma gani da kuma sai mutum ya boga Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa an Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr kahurci abu ne wanda ya kamata bawa ya nemi tsarin Allah da shi haka ma talauci abu ne wanda ya kamata bawa ya nemi tsarin Allah da shi wala ne sa Allah sallallahu alaihi cewa kana kana al-faqr an yakuna kufran mana talauci ya kusa zama kafirci zai iya kai mutum zuwa ga kafirci idan mutum ya rasa ya kasa gaba ya kasa baya zai iya sakin hanya dalilin talauci shi kuma kawurci ƙarshe ne babu zancen godiya kenan ga Allah subhanahu wataala mutum ya kawurce ma ni'imar da Allah ya mishi ya binne baya gani sai aka samu suna kuffar wa a'udhu bika min azabil qabri la ilaha illa anta akwai kuma azaba ta kabari wanda Allah subhanahu wataala zai ma bayu waɗanda suka saba mishi a nan gidan duniya amma wanda suke mutanen kirki su kuma za su iske raudatun min riyadil janna wani dausayi ne daga cikin dausayyika na gidan aljanna mutum zai iske a cikin kabari to kenan wannan adar ita ma na daga cikin fadalarta da za a ce Allah ya kiyaye mutum yana daga cikin masu sabon Allah zai samu azabar kabari yakan yawaita yin ta to Allah zai iya sassauta mishi ko kuma ya ma yahe mishi ita wannan azaba ta kabari Allah kare adda ta tara annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce zikirin hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arshil azim sab'a marrat wannan shi kuma so bakwai hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim haka mutun zai ta maimaitawa daya biyu uku hudu biyar shidda bakwai hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Darda a cikin hadisin sai annabi ke bayanin romo ita wannan addu'a yace anna man qalaha hina yusbihu wa hina yumsi sab'a marrat wanda ya hudu wannan addu'ar hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sahidan marace so bakwai bakwai kafahu Allahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah duk wani bakin ciki alham wani abu da zai takura maka a rayuwarka ka ji baka da kwanciyar hankali baka da annashuwa baka da wani kullum a cikin bacin rai kake to idan mutum yana karanta wannan Allah madaukakin sarki zai hudda mishi duk wani wahalhalu wanda suke na cikin duniya da lahira wasu damuwa wanda Allah subhanahu wataala yakan kaddara ma ma bawa wani lokaci to idan mutum yana yawaita ita wannan addu'a musamman zikirin sahi da marece sahi so bakwai da marece ma so bakwai to Allah zai kare shi addu'a ce kuma wanda take mai muhimmancin gaske a wasu wuraren annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin tana daga cikin duk lokacin da mutum wani abu ya zamanto a asarahu duk abin da ya baka wahala to yana daga cikin saukin su karanta ita wannan wannan addar hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim tana da fadalar gaske tana da muhimmanci kenan ko da ba dan zikirin sahi da yamma ba mutum sai ya ta maimaita ta za ta ƙara mishi daraja za ta kuma ƙara yaye mishi duk wasu musibu wanda Allah subhanahu wataala ta yi ya kaddare shi da shi adda ta goma kenan na duka da cikin zikirrika na sahi da madace bala ya kawo zikiri wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake bayani cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amir rawati اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وانا أداتي ودتك أرويت أصحاب منذ صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه kenan tana daga cikin zikiri wanda su ma akan yi su sahi da marece اللهم إني أسألك العفو والعافية rangwame da lahiya ya Allah nake roƙonka kuma duniya da lahira ya Allah ina roƙonka rangwame da lafiya a cikin addini na da kuma duniya ta da cikin iyali na da kuma dukiya ta ya Allah ka sitirce mini al'aura Allahumma sur aurati wa amin rawati ya Allah kuma ka zamanto mini mana mai sa mini kwanciyar hankali duk abin da zai zamanto kama abu ne na tsoro ko wani firgita gane Allah ka sa mini aminci in zamanto amin ne a cikin shi kada ya zamanto mutum kama a firgice yake ya Allah ka kare ni gabana da bayana da kuma dama da kuma hagun da samana ya Allah duka ka sa mini kariya daga wani addu'a ce mai kyau mutum zai samu kariya ubangiji subhanahu wataala sama da ƙasa hagum da dama wa a'udhu bi azmataka min bi azmatika an uqtala min tahti ya Allah kuma ina roƙonka kada ya zamanto ma'ana an tumbuke ni wani abu wanda yake mara kyau kamar yadda za a sure mutum ya hwadi kina ya Allah ina roƙonka ka kare ni duka tun daga lahiya na duniya da lahira da na addini da na dukiya da na iyali da kuma suturce al'aura mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi kuma Allah kada ya sa mai tsoro to idan mutum yana sahi da marice Allah subhanahu wa ta'ala zai kamo shi sassauci a cikin lamurkan shi gaba daya sai ma ce amma abin da ake ne lahiya in aka ce lahiya a gangan jiki abu ne wanda yake kowa zai iya gane shi kai tsaye to amma menene ma'anar lahiya a cikin addini to shine malam sai ce fahiya difa'ullahu kullu ma yashinu din wa yadurruhu kamar kariyar da Allah subhanahu wataala ke ba addini da duk abin da zai bata suna addini kuma ya cutar da addini kenan kamar kana kira addinin karan kanshi kana mushi addu'a Allah ya sa mushi lahiya da zaman lahiya yace wa amma fi dunya fa hiya difa'u Allah kullu ma yadurru aw kullu ma yadurru dinahu aw dunyahu duk abin da zai zamanto ya bata maka duniyarka da kenan Allah sai ya kare ka ya kawo maka abin da zai darda maka rayuwa kuma zuciyarka ta zamanto mai kakkiya ce akan addini kuma duniya ba za ka sha wahala ba mala sai ce wa amma fil ahali to amma kuma menene lahiya game da iyali shine sai ce fa hiya difa'u Allah kullama yalhaqu ahlahu min al balaya wal asqam kenan kaman kana ma addu'a iyalinka duk abin da zai same su na rashin lahiya ko kuma wani zai samu su na bala'i kenan addu'a ka da kake ta sahi da marece kamar kana Allah ya kare maka iyalinka domin iyalinka su ne kai ne su ko kuma kai su ma su ne kai mala cewa amma fil mali amma a da da mutum yake afini da ya kawo kuma almal ya ce dukiya fa hiya difa'ullahu kullu ma yadurru malahu min al-gharaqi wal haraqi was sariqa kamar mutum yana ma dukiyar shi adda kada ta kone kada ya zama to ko su barayi sun zo sun sace mana kariya ce kaga wata wannan adar ta zaman to kama a dace wani ta shafi komi da komi da kai karan kanka da iyalinka da dukiyarka da addininka da duniyarka gaba daya kenan duka irin wannan addu'o'in ya kamata a ce mutum ya huta kasala ya yi su lokaci zuwa lokaci safe da yamma addu'a ta goma sha ɗaya kenan duka dai addu'o'i ne na safe da yamma wala yace Allahumma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da zikirin Allahumma alimul ghaibi wash shahadati fatiras samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa ant a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wash-shirki wa an aqtarifu wa an aqtarifa ala nafsi su'a aw ajurruhu ila muslim hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wannan adar tana karantar da mu kaman yana daga cikin abubuwan da muka bayani can baya idan mutum zai addu'a ko za ka yi roƙo akwai laddubuka da ake na mutum ya yabi ubangiji subhanahu wataala ka faɗi wasu siffofin Allah ko kuma wasu aikin shi wanda shi kadai yake banta da su tukunan sai ka fara da Allahumma alimul ghaibi wash shahada kamar Allah kai ne ka san abin da ke boye da abin da ke bayyane kuma kai kake kiri halittar sama da ƙasa fatirar samawati wal ard rabba kulli shay'in wa malika ka halicci komi kuma kai kake mulki kake rike da shi ashhadu an la ilaha illa ant a'udhu bika min sharri nafsi kana duka wannan yabo ne kai da ubangiji subhanahu wataala dan neman karbuwa ita wannan addu'a sai ka ce to Allah ina neman tsari a gare ka game da sharrin kaina wa min sharrin shaitan wa shirki haka kuma ya Allah ina neman tsarinka game da sharrin shaitan da kuma irin abubuwan da shaitan yake sama mutum na wasu wasi musamman shirka da Allah da sabon Allah wa an aqtarifa ala nafsi su'a ya Allah ko kuma in kirkiri ko in ma in jayo ma kaina wani abu wanda yake mummuna aw ajurrahu ila muslimin ko kuma in shafa ma wani musulmi dan uwana kenan wani duka sharrin kanka da sharrin shaitan ka Allah ya sa ka sama kanka kuma kada Allah ya sa ka sama wani dan uwa musulmi wanda ita ma addu'a ce mai kyau mutum ya kare kanshi kuma ya kare dan uwan shi musulmi malaci ma'anar sharrin kan mutum sharrin nafsi malai ce inna ma hiyar isti'azu bi rabbihi min sharrin nafs li'anna nafs ammaratun bisu'i dan sau da mutum da zuciyar shi zuciyar ka haita rika raya maka abubuwa mummuna da yawa ka aikata kaza ka aikata kaza to kana neman tsarin ka hatta zuciyar ka Allah ya kare ka da da ita domin ta zuciya inna nafs al'amaratun bisu kamar yadda Allah ke cewa illa man rahima rabbi kuma ita zuciya malai ce mayyalatun ila shahawati wal ladzati faniya abinda zuciya take jin daɗi a rika abubuwa na jin daɗi da morewa abubuwan da suke karewa irin abubuwa na rayuwar duniya amma wajen ibada sai ga mutum kasala ya same shi ko kuma ya ce baya iyawa ko kuma ya ga abin kamar ya mushi wahala amma inda za a ce wani kide-kide ne ko wani raye-raye ne ana ta zuwa a tsakar rana a minti ya karye uku na rana a bisa kwalta mutane ba su jin rana ba su jin zayi saboda shaɗan zuciyar take san irin waɗannan abubuwan da shaɗan yake rayawa to amma inda ibada ne sai ga mutum ya ce rana ko kuma zahi ko kuma banda da lahiya ko banna iyawa ko kuma harkoki sun muni yawa banda lokaci to kaga dole sai mutum ya nemi hatta zuciyarka da take cikin kirjinka sai ka seta ta ba komai duk abin da ta ma umarni ba za ka yi saboda so da yawa shaidan yakan shiga cikin ta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa shaidan yana shiga dan adam kaman yanda jini yake yawo ita kuma zuciya ita ce mai wawatsa dukkan wani sako wanda yake na shiga da fita yana shaidan zai iya zuwa ya shiga ciki sai ya rika maka umarni mummuna to wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam kenan tana karantar ka hatta karan kanka banda ma ka ce Allah ya kare ka daga shaidan ka ce Allah ya kare ka daga zuciyarka domin ka seta Allah kare addu'a ta sha biyu mala ya kawo zikiri wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim salasa marrat wannan mutum zai karanta su uku da sunan Allah da babu wani abin da zai cuci wanda ya fara da sunan Allah la yadurru ma ismu shay'un inda mutum yace bismillah ya fara abu to babu wani abin da zai cutar da shi sama ko ƙasa kuma Allah mai ji ne kuma masani ne kenan na da sai mutum yayi ta so uku da sahe da kuma marece hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ƙarshen hadisin kiran fadalatta ita wannan arda yace anna man qalaha salasan idza asbaha wa salasan idza amsa la yadurruhu shay duk wanda ya karanta wannan so uku da sahe so uku da maraice to babu wani abin da zai cutar da shi kenan mutum yana cikin kariyar ubangiji subhanahu wataala adda ta goma sha uku duka har yau dai addu'o'i ne na sahi da yamma raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya salasa marrat wannan shi ma su uku na yarda da ubangiji shine Allah mai kowa mai komi na yarda da musulunci shine addini na na yarda da muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine annabi na yana mutum yana bada yardar shi kai tsaye yarda ga Allah yarda daga addini yarda ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya karanta wannan su uku raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya hadisi ne sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama sauban ibn bujdud radiyallahu anhu sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa a fadalar shi ita wannan addu'ar ko wannan zikirin ya ce anna man kalaha salasan hina yusbihu wa salasan hina yumsi kana haqqan ala Allah an yurdiyahu yawm al-qiyamah duk wanda ya karanta wannan so uku da sai uku da marece to kamar wani haƙƙi ne Allah ya ɗauka ma kanshi alƙawalin cewa zai yarda da shi a gobe kiyama kaga ku duk wanda Allah ya rashi a gobe kiyama ya tsira zai samu shiga gidan aljanna addu'a ta goma sha hudu يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين كان يا الله رايي كما دومامي يا الله da rahamaka nake neman agaji ina neman agajin rahamaka Allah ka agaza mini ka rahamce ni kuma ka gyara mini duk wani lamari na ya zamanto ma'ana abu ne mai kyau kuma Allah kada ka dogar da ni da kaina kamar in ji kamar na iya ko na ishi kaina da wani a dace muhimmancin da su ƙarfata ayi kamar kimta ido ai Allah kan ka sa in dogara da kaina ko da kamar kimta ido mana kana ɗan lokaci kaɗan wannan zai nuna mutum duk abin da za ka yi ka sa Allah a gaba kan ka sa a kanka cewa za ka iya ko kuma in ba Allah ma za ka kai labari wannan bai dace ba kuma idan ka dibi a yadda muke rayuwa a yanzu akwai abubuwan da za su nuna mutane kamar kai ka ce babu ruwansu da ubangiji in kaga mutum ya koma zuwa ga Allah wata addu'a ce zai ko kuma Qur'ani ne zai karanta ko wani abu to sai in wani abu ya sawo shi ya sawo shi gaba amma da lahiya lau a ce an ƙare sallah liman yayi sallama mutum ya tsaya yayi zikiri ya ambaci ubangiji ya nemi kariya da kanshi ya nemi kariyar shi ya nemi albarka ubangiji da su yawa kowa a gaggauce yake lamarin duniya kuma baya karewa wani ma lamarin kana tsuwa yana zuwa sabo ko kuma kana tahiya za a yi sabo kenan saboda haka dole mutum ya tsaya ya kula da addini shi musamman kuma azkar yana daga cikin abubuwan da mutane suka yi suka yi nesa da su to saboda haka yana wannan addu'a ita ma kama addu'o'i wanda kuma ko kuma magana da muke yawan can cewa in za ka yi addu'a ko da ba nasi bane na manzo sallallahu alaihi wasallam ko da Hausa ko da harshen ka da ka iya in ka samu wasu sunaye na Allah masu girma wadu wani aiki da Allah yake mai muhimmancin gaske wani aikin da babu wani wanda yake sai Allah kuma siffar ce shi kadai ka rika hudun su to wannan yana daga cikin abin da yake ma mutum shin hudan Allah ya tarbi da shi kamar kana ma Allah subhanahu wataala kirari ya Allah kai ne mai kaza ya Allah kai kai halicci kaza ya Allah kai ne mai badawa kai ne mai hanawa Allah kai kai sama da kasa Allah ka rayuwar mu a hannunka ma'ana abubuwa dai wanda za su ya nuna girman ubangiji subhanahu wataala to wannan kenan idan mutum yana saye da marece kwarai da gaske Allah zai kasance shi zai zubuci lamarin mutum kenan tunda ka ce kai Allah kada ya barka ko da kinsa ido kenan kowane lokaci ya kasance tare da kai addu'a ta goma sha biyar asbahna wa asbaha al-mulku lillahi rabbil alamin اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه والشر ما بعده وإذا أمسى كنا دقنا وإن النساهني نكون متن يكي ذكر النزي دماليتني وإذا أمسى قال سيتي أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين كانت شيء أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين sai ce wa iza amsa qala allahumma inni as'aluka khaira hazihi laila can yace khaira hazal yau kenan Allah ina neman tsarin ina neman ka alherin yau kenan inda sahe ne kake yi amma inda madace ne sai ka ce Allah ina neman alherin wannan daren na yanzu kenan zikiri ne na madace kake yi fatahu wa nasrahu wa nurahu وبركته وهداه وأعوذ وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعده kenan Allah ina neman inda sahe ne in zikirin sahe ne sai mutum ya ce Allah ina neman tsarin ka ina neman alherin yau ina khaira hazal yau kenan budin shi fatahu duk wani budi da yake na yau Allah ka bani ko kuma wata cin nasara ko wani haske ko wata albarka wata shiriya Allah ina so ka bani haka inda marece ne inda dare ne Allah ka bani alherin wannan daren da budin shi da nasarar shi da kuma hasken shi da kuma albarkar shi da kuma shari'ar da take cikin wannan daren Allah yana neman tsarin ka duk wani sharrin da yake cikin wannan daren to wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama Abu Malik al-Ash'ari don kenan manzo sallallahu alaihi wasallama kaman mutum yana nema makan shi alheri ne a cikin ita wannan zikirin sahi da marece hatta cikin dare ko da kana barci zikiri na goma sha shidda asbahana ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima وما كان من المشركين وإذا أمسى قال أمسينا على فكرة الإسلام إن عند مريتين sai mutum ya ce amsaina inda sahinin sai mutum ya ce asbahana ina ya Allah mun waye gari akan musulunci tsantsa fitra don mutum diyan da ake aihon shi ana halittar shi ne akan addini mafi yawan uwayen shi yahudawa ne sai ya zama ba yahudi in nasarawa ne ya zama ba nasari in maguzawa ne ya zama ba maguje amma inda ake ake da yake hutowa daga cikin mamashi yana hutowa ne akan fitra ta islam hanifan musliman ya so daga bayanin shaidan da kuma dangunan shaidan na mutane da aljannu sai su batar da shi to idan mutum yana mai imani wannan addu'ar kenan Allah na wayi gari ina mai matsayin bauta maka kai kadai kuma kalmar ikhlas kenan la ilaha illallah babu shirka da Allah akan addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan kuma turba annabi Ibrahim alaihi salam hanifan ya kauce ma shirka kenan ba hada Allah da wani hanifan musliman kuma mai mai kauya ne wa makana min al-mushriki kenan annabi Ibrahim shi kuma hanyar shi ba na mushrikai bane kenan saboda haka mutum ya kare kanshi da ita wannan hanya adda zikiri na goma sha bakwai subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra ita wannan sai mutum ya so ɗari wata ruwaya ta zo idan mutum yana kasala ya so goma subhanallahi wa bihamdihi a cikin fadalarta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ke cewa man qalaha mi'ata marra hina yusbih wa hina yumsi in mutum ya wadi wannan so ɗari sahi da marece da lokacin da sahe ya wadi da marici haka lam yati ahadun yawmal qiyamati bi afdali mimma jaa bi in aka waye gari gobe kiyama to babu wani wanda zai zo da irin aikin da ya zo da shi illa ahadun qala misla ma qala aw zada alai sai wanda shi ma ya faɗi wannan subhanallahi walhamdi yayi dari to duk wanda bai subhanallahi walhamdi dari ba a gobe kiyama to babu bai kai ka daraja ba kai idan ya kai ta sai kana yi da marece kenan ya zama to cikin al'adar ka ne kana da matsayi a gobe kiyama duk wanda bai kai bai yi ba irin naka to bai kai ka ba to sai wanda kuma ya ƙara kan wannan kaga ita wannan kuma adda ce mai saukin gaske mutum ko da yana taya zai iya yi kuma har har shi ma bai da wahala zikiri na goma sha takwas la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu وهو على كل شيء قدير عشر مر عشر مرات سو kuma da sai mutun yayi su goma aw marratan wahidatan ko kuma mutun yayi su guda yana jin kasara shi ma yayi mana kenan ya ba da zikirin shi da zai yi na sahi ko kuma da murice in la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko so ɗaya ko so goma wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyashin ko kuma Abu Zaid ibn Samit ko kuma wasu suka ce a sunan shi Zaid ibn Nu'man mana an yi sabani jawa cikin sunan shi ma'ana dai nan ita wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir zikiri na sahe da yamma ko mutum yayi so goma ko yayi so daya to wannan kuma tana daga cikin manya-manyan azkar wanda ko da ba zikiri na yamma da sahiba a ce mutum ya rika yi kamar hasbi Allah wa ni'mal hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wanda ta wuce can baya azkar ne wanda idan mutum yana yin su suna mara ƙara ma mutum daraja ko da kayi su da sahe kuma kayi da marece to a cikin tazara da take da sahe kafin yuni in kana lokaci ka rika yawaita su kalma ta ikhlas kalma ta tauhidi kalmar shahada ce girman nauyi gare ta zikiri na goma sha tara la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mi'ata marra idza asbaha da sahi sai mutun yayi to dari hadisi ne na abi hurairah sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam a fadala ita wannan zikirin na goma sha tara sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man qala ha mi'ata marra fi yawm kanat lahu adlu ashara raqab duk wanda ya karanta wannan so goma kamar ya yanta bayu guda goma yantar da yantar da bayu kuma abu ne mai muhimmanci abu ne mai ladan gaske ladan su ba kadan bane wa kutiba lahu mi'ata mi'ata hasana kuma za a rubuta mishi hasana guda 100 wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'a kuma za a kankare mishi mummunan aiki da yayi dari wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani yawmihi zak a yawmihi zalika a wannan yinin wannan adda da zaka yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir za ta kasance maka kariya ne kamar wata katanga ce tsakaninka da shaytan sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yumsi kenan hakka kai mai ce walam yati ahadun bi afdal mimma jaa bihi kuma a cikin aiki da ake na neman lada babu wanda za a ce yayi kamar ka illa ahadun amala aksara min zalika to sai wanda yayi hiye da wannan idan kai kai so ɗari shi ma yi so ɗari kenan bai hika ba tare kuke sai wanda ya ƙara to saboda haka duka waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu kuzari ne akan cewa mutum kada ya kasala wajen azkar sai ko mutum ya rika zaban irin waɗannan zikirrika waɗanda suke fadala mai girma sai mutum ya ta yawan karanta su zikiri na ashirin subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati salasa marratin idza asbah sai mutum yayi so uku idan kana ma Allah subhanahu wataala tasbihi kuma kana godiya ga Allah subhanahu wataala kididdikar halittun shi kaga kenan ba kadan bane haka kuma warida nafsi da kuma yarda ubangiji subhanahu wataala da kuma zinata arshihi nauyin mana a arshi ubangiji subhanahu wataala da kuma yawan kalmomin Allah to kaga inda za a ce itatuwa su zamanto alkalami teku na duniya su zamanto tawada a rika rubuta kalmomin Allah to ba za su iya rubuta ba kenan kaga idan mutum ya wannan addu'ar subhanallahi wa bihamdi arda khalqihi kenan kamar kai subhanallahi wa bihamdihi waɗanda suke masu yawan gaske sai Allah kada ya san adadin su wannan hadisi ne na Juwairiya bint al-Haris bin Abi Dirar al-Khuzaiya tana daga cikin ummahatul mu'minin mata yana manzo sallallahu alaihi wasallam ta ko kisa na wannan hadisi na Juwairiya manzo sallallahu alaihi wasallam ya huta da sassahe bayan sallah suba sai ganta tana zamne tana zikiri fi masjidiha malaka sun maraja a bada an adha wa hiya jalisa da annabi ya je dawo tana nan zamani tana ziki tana azkar qala sai annabi ya ce mata ma zilti ala halin lati faraqtuki alaiha yace tunda na tafi kina nan zamani kina yi tace eh qalat na'am qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce wannan kenan fadalar wannan zikirin ne manzo sallallahu alaihi wasallam zai karanta da ita sai annabi ya ce mata laqad qultu ba'adaki arba'a kalimatin bayanki na hudu su kalmomi guda hudu kadai salasa marat so uku lawuzinat bima qulti منذ يوم lawazanatha hunna yace wannan hudu wasu abubuwa kalmomi hudu so uku da aka aura da abin da ke kike yi sallallahu alaihi wasallama yaje tunda sai tun bayan sallar asuba take yi yaje har ya dawo lokacin eh wallaha sai ce na faɗo su kalmomi guda hudu so uku inda kin faɗi to da sai nawa ko kuma a ce da sai sirrin jaye waɗannan abubuwan da kika jima kina yi wannan fadala ce ta ita wannan zikirin na subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa rida nafsi wa jinsa arshi wa bidada kalimatihi tana da muhimmancin gaske kenan da za a ce mutum ko da kai ta da sai kai ta da marace to tana daga cikin azkarkin da mutum zai iya yi a kowane lokaci dan neman daraja da ƙarin kusanta zuwa ga ubangiji madaukakin sarki addu'a ta 21 Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala idan iza asbaha idan mutum waye gari sai addu'ar ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani arziki na halak mai kyau kuma da aiki karbabbe wani hadisi ne na ummu salma ita ma tana daga cikin ummahatul mu'minin iyaye na mu'minai mataye na manzo sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin su yana shi ma addu'a ce wanda take da muhimmancin ma'anarta inda za ka yi ilimi ilimi mai amfani in mutum zai samu arziki arziki mai amfani na halak haka in mutum ya aiki ya zama to amshashe ne idan mutum sai ya yawaita wannan alaikum salam
yana nuna cewa ko da bai ambaci ba ya lokacin al'umman da ya zo ga subhanallahi wa bihamdihi yana sa asuba a nan za su baye bai kawo mana ce ba kamar wannan ma lawan ya sa ra'ayi wannan ta ita ma ya kazantan asuba bai kazantan ba gore gore kuma gaba da wani koyi rubu da ci kan kawa asbaha wa amsa kuma ya wuwa wannan bai kawo dukan suna cikin wanda za a sai da mai ko kuma da sai yake bace shi eh shi wannan da sai kawai yake yake bayani eh kenan wancan aka kawo sai a ce iza asbaha wa iza amsa kenan duka saboda shi malam idan mun manta bacan baya mu yi bayanin shi yace ba zai kawo wani abu ba sai abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama idan dole shi yasa ke bayani dalla dalla sai ce kaza shi yana yi ne kawai yadda aka rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallama in aka rawaito da sahi kadai to da sahi kadai in aka rawaito da marace har yanzu da mu karanta mana marace kadai eh sai dai mu ya sahi da marace amma mun karanta na sahi sun kai guda uku yanzu misali kamar wannan ta 21 Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa alam mutaqabbala idza asbaha sai yace imam bukhari ya rawaito shi wannan hadisin da imam muslim sai yace fa hadha hadisun mimma tafarrada bihi kullu wahid minhuma ala al-an akhar eh fa haddasa imam bukhari min hadis abi huraira wa bi lafzin wallahu inni la astaghfiruka wa atubu ilayka fil yawm aksara min 70 marra kama hadisi ne wanda bayan ya kawo shi to kuma sai ya kawo yace imam bukhari ya rawaito shi daban imam muslim shi ma ya rawaito shi daban kowanne sahabin daban ne nan ummu salma ta rawaito shi ya ce shi kuma imam bukhari ya rawaito shi daga abi huraira wani duka ne kamar da ya tabbatar da ingancin ne a lokacin da misali wani malamin da ya sa ilimin hadisi in ya dauki littafin yana karantawa zai gane da cewa eh lalle hadisin ga inda yake kuma ingantacce ne babu wani shakka a cikin shi to shi wannan kuma yana daga ciki kenan sai ruwa ya cewa manzo ne sallallahu alaihi wasallama yake ce masu habbai cikin irin abubuwan da yake ya ba su kusari na zikiri sai ce ni ina ma Allah istighfari a wuni so 100 sallallahu alaihi wasallama duk da cewa kuma ai an gafarta mushi sai ta 22 astaghfirullah wa atubu ilaihi mi'ata marra wannan kuma sai mutum ya so 100 astaghfirullah wa atubu ilaihi to ko da mutum ya ɗarin kuma bai takaita ba wani tana daga cikin addu'o'in da mutum zai iya samun kankaran zunubai abubuwa jiya wanda yake aikatawa astaghfirullah wa atubu ilai in san samu ne a ce mutum kowane lokaci halshen shi kai ma ya rabu da ita wannan ita wannan ardaya saboda ita wannan shine ruwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sabon shi so ɗari yake yi a wuni to daga cikin malamai akwai wanda suke bayanin cewa to ya za a yi tunda an ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne bai laifi annabawa ba sa laifi to shi kuma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi kenan kamar mutum yayi wani zunubi Allah yake neman Allah ya kankare mishi to malamai suka bada manganu da yawa imam ibnu battal yake cewa su annabawan Allah su suka yi ma'ana tsananin kokari wajen ibada Allah madaukakin sarki to so da yawa sai ka samu akwai lokaci na cin abinci lokaci na wani misali a ce sana'a ko kuma lokaci na wani noma ko wani aiki wani ɗan lokacin da suka bata ba su yi zikirin ubangiji ba to shine wai suke neman istighfarin shi su annabawan Allah saboda ya mutane da masu ibada to kaga idan kuma mu wanda mun muna muna zunubi wani zunubin ma za ka yi shi ma tana yawa baka san ba ka yi shi ko kuma wani ma a kawai ka san ma Allah ya hana manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallama amma kuma kana yi to kaga mun babu aulamu ne ya dace a ce a kowane lokaci muna astaghfirullah wa atubu ilai kowane lokaci dare da rana sai da malici saboda neman kankaran zunubi to wasu daga cikin malamai suka ce a kenan nan kamar annabawan Allah irin abubuwan da suke na bauta Allah subhanahu wataala kenan shi ma zikirin kamar wata wata bauta astaghfirullah wa atubu ilai shi ma kamar wata bauta ce kamar suna nuna suna nuna ma Allah subhanahu wataala duk da cewa ya ba su matsayi su ne annabawa ya musu rahamar cewa karkarar zane ba sa laihi to amma Allah subhanahu wataala su kuma sai sun nuna ma Allah su ne bayan shi waɗanda suke sun kai matuƙa wajen bautar shi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke astaghfirullah wa atubu ilayhi to wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake dari da kenan mu ya kamata a ce mutum ya wuce dari ya wuce ma lissafi saboda neman kankarar zunubi eh duka ruwayoyi ne daban-daban amma ita wannan ta dai dai takaitacciya ina neman gafara ubangiji kuma yana tuba zuwa gare shi addu'a ta 23 a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq salasa marratin idza amsa to an samu na na marici kenan su kuma wanda sai mutum ya so uku in ya mareta kenan da marece hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yazo a cikin fadalar wannan yake cewa man qalaha hina yumsi salasa marrat lam tadurruhu humatun tilka layla sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya hudu wannan addu'ar a dare ko da marece to duk wani cizon wani kunama ko wani saran maciji ko wani abu ko duk wasu irin ƙwarurruka waɗanda suke na dare wanda suke hutowa mutum bai san da su ba to ba za su cutar da shi ba idan mutum yi wannan addu'ar a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq da yamma saboda su da yawa su in rana ta yi sukan ɓaci amma to in dare suna fitowa za su iya cutar da kai baka sani ba to idan mutum ya wannan addu'ar Allah su madaukakin sarki zai kare shi kunama ne ko maciji ne ko kuma abin da ya kama da wannan shi wannan zai shiga ciki tunda shi ma yi cizon cizon su da irin duka imanin mutum da kuma tawakkalin shi da ubangiji subhanahu wataala kuma sai shiga sange daga cikin imanin inda wata an samu hadisi wata ran wani zo masallaci ya bar taguwar shi aka ce ka ɗarme ta mana ya ce a tawakkali shi kuma ya ce a ɗarme ta ne ya shi sai wasu suka ce mai ka bar ta mana ka dogara da Allah shi kuma ya ganin a kawai inda dai Allah yana nan kawai taguwar ina za ta ci to shine aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce qila summa tawakkal ka sa mata da baibai in so kuma sai ka dogara dan da baibai ma za a iya sada idan sai mutum ya shiga sange kuma ya atta sallah mai kariya guda biyu da rabi ne sallah eh adda ta 24 Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 10 marrat wannan kuma so goma Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ko kuma mutum ya yi wancan salatul ibrahima ibrahimiya ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid har ya zuwa karshe fazar wannan annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa hadisi ne na Abu Darda sahabi na manzo yace man salla alayya hina yusbihu ashran duk wanda ya mini salati a sahe so goma wa hina yumsi ashran da malace mini salati so goma in ji manzon tsira sallallahu alaihi wasallama a daraktu shafa'ati yawmul qiyama yace tabbas ceto na zai riske shi a gobe kiyama yana da mutum yana son neman yana neman ya shiga cikin mutanen da annabi zai cece su sai ya kasance daga cikin masu yawaita ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya sa shi daga cikin wanda manzo zai cece su na'am
na gani a cikin wani akwai shirin hadisi da yana kamar idan mutum ya yi da sai in ya mutu a cikin wani zai shiga aljanna zai shiga aljanna cikin ruwaya eh na gani nan ba shi wani aro ka kamar da na ji wasu suna wani a da ta nawa ce mun yi shi a rikin ba mun wuce shi ko?
ne mun wasu shi tambaya amma kawai bayanin da ne da kuma ban ji shi kuli da wani talabu Eh, tana ko mun tsallake ne ba ba yi bayanin a cikin askar sabawar masa na na nawa ne a cikin naku da yake karbe ba kawai ta uku ce ta uku ce ko? za mu za mu kana ya leko shi da muna da ɗan lokaci kaɗan Eh, ta uku asbahana wasu wani muku lillah ta uku ba ita bace Sayar da istighfar.
a sai da su fara ya mi bayan mun yi bayani kaɗan a sama Mun yi bayani.
eh gwada kwa mi bayani a Mun yi kan bayani sosai ma ya malima a kan sai shi.
da sai da su fara haka Ko ka ina ga yayi bayani ko ka yi ta biyu shi.
a yana nan daga farko har ƙarshe kuma kana nan bari da gaske Bayani sosai Eh, sunan da sodiya muhimmancin su kenan ruwayoyi ne daban-daban amma shi malam tun da dai ga abin da dora ma kanshi cewa sai wanda suke ingantattu ne zai zo da su kenan tana ba mu ga wata ruwaya ta inganta amma shi dai shi bai kata nan saboda baya son littafin yayi girma saboda kan mutane su samu kala- kasala karantawa ya littafi ne wanda karami mutum zai karanta shi a kowane lokaci zikiri na sahi zikiri na marece yadda mutum ba ya samu ba ya samu kasala ba wajen karanta shi tana da sanin da kina da mata. Wani sai wani kai kai da wani da wannan a wannan muyi bayanin saboda ina tunai wajen sai da istighfar muka ce malamai sun yi bayanin ba adda ba ce guda insha Allah kina zamu dakatar da abu da muka daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin ladan gaba da wanda ke na kuskure da Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi